إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه له اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المسلون الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد عباد الله فإن للطاعات أو فإن للطاعة من البركة ما يبقى حتى بعد الموت حتى بعد موت صاحبها قال الله تبارك وتعالى وليكش الذين لو تركوا من كلبهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال في قصة موسى عليه السلام مع الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وحفظ الله الأبناء بصلاح الآباء وذلك من بركة طاعة عباد الله وأن للمعصية ضردا وشؤما يلحق صاحبها ولو بعد الموت قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يؤرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال جل من قائل سبحانه عن بني إسرائيل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وترده وطرده ولعنه فجعل صورته أقبح الصورة وأشعنها وبدل بالقرب بؤدة وبالرحمة لعنه وبالجمال قبها وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرة وبالموالة المولى عداوة وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسق والإسيان فهان على الله غاية الهوان وجعل عليه غرب الضف ومقته أكبر المقت فيا إيازا بك يا مولاه من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أخرج أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم آل حتى ما بقي واحد منهم وجه الأرض على وجه الأرض كأنهم أعجاز نكل كاوية فهل ترى لهم من باقية وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى خطئت قلوبهم في أجوافهم وماتوا جميعا وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيه كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل آلهة سفيلها فأهلكناهم جميعا ثم اتبع ثم اتبعهم هجارة من السماء أمطرنا عليهم فجعل عليهم من العقوبات ما لم يجعله على أمة غيرهم وما الذي أرسل على قوم شعيب صحاب العذاب كالظلل فلما سار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق فالألوا- فالأرواح للحرق وما الذي كسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرناهم تدم ودمرناها تدميرا إنها الذنوب المهلكات يا عباد الله قال سبحانه وتعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون كم أهلكنا قبله قبلهم من القرون مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyansa da kuma agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryun bayinka haka nan wanda ya bata ba za a samu da ba za a samu mai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bautar cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake a sammai da kasai bashi da abokin tarayya ina shaidawa da ku cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne ya aiko shi da alqur'ani da kuma musulunci gaba daya wanda bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka bayan nan ya ƴan uwana cikin addini ina yi wa kaina da ku wasici kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala mu kiyaye dokokinsa mu bi umarninsa mu hanu daga cikin abubuwan da ya hana ma zai kewa umarninsa wannan shine umarnin Allah zuwa kanmu gaba ɗaya a matsayinmu da bayinsa bayan haka ya yan uwana cikin addini yau muna yin juma'a ne wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗayan musulunci watan zulƙida hijira yau na da shekara 1446 daidai da biyu ga watan biyar na shekarar miladiya 2025 kutubar mu a yau a wannan masallaci namu mai albarka masjid ummina hawa da ke wannan unguwa ta bagu nan bayan makantar yan mata ta doma fadar jihar gombe za ta yi magana ne kan tasirin zunubi da yake yi kan ɗaiɗaikun al'umma da kuma gabaɗayan al'umma gabaɗayanta shi zunubi ya ‘yan uwa iya zama sanadiyar rashin nutsuwa ga al'umma iya zama sanadiyar shigar al'umma cikin ukuba da musiba yawan zunubi a bayan ƙasa iya ɗauke albarkokin Allah da ya jibgi a bayan ƙasa yawan zunubi iya sanya jinkirin rahamar Allah da buɗi da gari zuwa ga bayinsa ‘ya'yan uwa masu albarka idan aka samu yawaitar zunubi da ƙarancin kunya a cikin al'umma to abubuwa marasa kyau marasa daɗin ji da daɗin gani za su dinga bayyana a cikin al'umma idan ka kwatanta da dama ba mai nisa ainin ba al'ummar ba su kai ta yanzu ilimi ba amma sun ɗare mu kunya kuma sun ɗare mu karanta zunubai yasa albarkarsu tafi yawa akan ta yanzu a yau muna irin wani zamani wanda yake da ban mamaki a gun masu hankali wa'ansu abubuwa ne da da adatan ba su haɗu a guɗaya amma a yanzu suna haɗuwa domin Allah ya kama wani lokaci da iya dab da tashin alkiyama gaba ɗaya da idan aka ce ma da jahilci da ilimi za su haɗu ba za ka yadda ba amma a yau a wannan al'ummar jahilci da ilimi sun haɗu ga ilimi duk inda ka je masallatai makaranti karatu ake duk inda ka ɗaga waya ko ka ji masallaci ƙala Allahu ƙala Rasul ake amma jahilcin kuma da ake gudanarwa a yanzu da ba a yinsa a yau ne ga talauci ga arziki sun haɗu a ɗaya al'umma kaso saba'in da biyar a galibiya ba su mallaki abincin cin kwana biyu ba amma kuma wannan kaso ishirin da biyar ɗin sun mallaki abin da da za su iya wadata wannan sauran kaso ka saba'in da biyar yanzu duk inda ka zagaya daga gida gidajen mai sai filaza sai abubuwa da yawa wanda ake kashe kuɗi maɗuɗu mai yawa amma kuma al'umma suna kwana cikin talauci a yau za a ga yunwa ga abinci sun haɗu idan ka je wani ya buɗe masu tona su sai ka yi mamaki yadda ya kimshe abubuwan amfani masara shinkafa wake dawa gero da sauransu ya kimshe abincin miliyoyin mutane shi kadai ya ɓoye su ga abincin amma kuma al'umma suna kwana da yunwa duk wannan alama ce ta ƙarshen duniya yunwa amma a da waɗannan ba su haɗuwa idan da talauci to babu arziki idan da yunwa babu abinci idan da jahilci babu ilimi amma a yau duk sun haɗu domin irin zunubai da al'ummar wannan lokacin suke aiwatarwa ‘ya'yan uwa a da da ba ta nesa ba shekaru talatin zuwa ƙasa kaɗan idan har za a yi wa yarin ya budurwa aure a gidansu to sai ta ƙaurace gidan idan auren ya rage kwana goma ko sati ɗaya sai ta koma gidan ummanta ko gidan wani kawanta ta buya ba za ta iya haɗa ido da mahaifanta ba ana aurenta a gidan ba za ta iya ba domin kunya babu ilimi amma abu akwai kunya akwai riƙe al'ada ta mu mai kyau amma a yanzu yarinya ga ilimin na addinin ga digiri na boko amma ba kunya a gaban mahaifanta za ta ke rawa a gaban mahaifanta za ta ke magana aurenta a gaban mahaifanta za ta ke raba invitation kan na aurenta amma a da ba a yi wannan ba domin akwai kunya amma a yanzu an yi wannan domin babu kunya duk irin abubuwan da suke faruwa kenan da mutum ɗaya sai ya control na layi da unguwa gaba ɗaya yaron kowa ya fito zai mai tsawa ya kuma amma ban da yau a yau yaran yanzu yan shekara shida bakwai sun san waye babansu waye babansu ba a yau rayuwar da ake ciki kenan babu abin da ya kawo wannan illa abu guda biyu yayin uwa zunubi da kuma rashin kunya kawai yawaitar zunubai da bayyana rashin kunya a idan al'umma wallahi karka dada karka rage ya haifar da wannan musifu Allah ta'ala cikin hikimarsa bai halice mu don mu sha wahala ba bai halice mu don mu ji yunwa ba bai halice mu don mu yi talauci ba ya kimshe arziki a ƙarƙashin ƙasa ya kimshe arziki a sammai amma me ya hana arzikin mu haɗu da shi zunubi ne hana tunda Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da Allah ya halitta a bayan ƙasa nan don mu ya halicce shi Allah ba abin da zai da shi Allah ya kimshi arzikinsa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya jibge arziki a ƙarƙashin ruwa da da tudu ayi noma ayi kiyo ayi haƙo ba abin da ba a yi ya bada arziki amma kuma ga talauci ana fama da shi abin da ya hana wannan arzikin ya sauko kowa ya zama cikin walwala da nutsuwa wallahi zunubi ne yawaitar zunubai da al'umma suke yi yasa malamai suka ce shi zunubi idan al'umma tana yin sa to tamkar hayaki ne yake tashi yake yin sama duk inda ake zunubi kaddara hayaki ne ya turnike yake yin sama idan yayi sama ba kofa da zai shiga dawowa ƙasa zai idan hayakin nan ya dawo to zai dawo da zunubi zai dawo da bala'i zai dawo da annoba zai dawo da talauci zai dawo da jinyoyi zai dawo da da, da abubuwa marasa kyau na jin daɗi da gani babu shi wallahi zunubai ne suka haifar da wannan to wannan kutuba ta mu a takaice za ta yi magana kan irin yadda zunubi yake da illa a rayuwar mutane gaba daya ita da'a ya yan uwa sababi ce ta samun albarka daga Allah in ka zo mai da'a ko ka zama to masu da'a da bin Allah to Allah zai sanya muku albarka a rayuku har bayan mutuwarku ga misali Allah yake faɗa game da kula da marayu a yau mu masu rai da Allah ya ba mu aran rayuwar muke rayuwa yake cewa ku kula da marayun yau waɗanda iyayensu suka mutu suka bar su ku kula da su ku taimake su kuma idan kun yi wannan aikin a yau a gobe Allah zai kame kula da marayunku kaga idan ka aikata kula da maraya a yau da gobe a ran da Allah ya baka dama to kai ma idan ka mutu Allah zai kawo wanda zai kula da danka bayan ka mutu wale kashe ladina law taraku min kalfihim zuriyatan dhi'afan sai Allah ce kafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida annabi Musa alaihi salam isarsa da Qadir Allah yake ba mu labari cewa akwai wani bawan Allah mutumin kirki da ya mutu kafin ya mutu sai ya binne dukiyarsa a ƙarƙashin ƙasa domin ‘ya'yansa ƙanana ne ba wanda zai bewa amana dukiyar yaransa sai ya kimshe dukiyar ƙarƙashin ƙasa ya binne da niyyar idan Allah ya girmar da ‘ya'yan Allah zai bayyana masa dukiyar da ubansu ya bari to wannan dukiya ta kusa bayyana domin ƙarƙashin ginin da take ginin zai faɗi sai Allah ya kawo kadir da annabi Musa Allah ya wa kadir wahayin cewa wannan katangar da za ta faɗa a tada ita aka tada katangar da kadir yake faɗa wa annabi Musa dalilin wannan sai ke cewa Allah ne ya ce wa ammal jidaru fa kana li gulamaini timaini fil madina wa kana tatahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha wannan katangar da nace ka tayar a karkashin ta akwai dukiya ta an su yara marayu guda biyu mahaifinsu ya mutu ya bar musu dukiya karkashin gini ginin zai zube amma ubansu mutumin kirki ne kun ga nagartar mahaifin ta sako ta samu yaya an fahimta saboda haka in kai nagarta kai aikin kirki kai alkhairi to bayan kai har zuriyarka wannan alkhairin su ya same su mu sani ya uwa masu albarka nagarta ta iyaye ta sako ta samu ƴaƴa da cin musu albarka da kuma samun nutsuwa cikin rayuwa to haka zunubi yake zunubi daradan wa shu'una iya da illatarwa iya da cutarwa cutarwar tana haɗuwa ga wanda ya aikata zunubin ko da bayan ya mutu Allah ta'ala ke faɗa ga fir'auna da mutanensa sai Allah ke cewa masu imani fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru sai Allah ya tsallakar da su makircin fir'auna da mummunan aikinsa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab azaba mai muni ta riske fir'auna da alayensa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya Allah ya ce wuta ake bujiro musu da ita safiya da marice wayo mata qumu sa'a wayo mal qiyamati adkilu ala fir'auna ashad al azab a ranar alkiyama Allah ta'ala zai higar da fir'auna da ala fir'auna cikin azaba mafi radadi kun ga fir'auna ne yayi sunubin amma azaba ta riske shi da alayensa wanda ba a saka da sabon cikin zunubin ba Allah ta'ala yake faɗa ya uwa game da banu Isra'il Allah ke cewa ista'azzana rabbuka lokacin da ubangijinka ya sanar la ba sanna alaihim ila yawmil qiyama Allah ta'ala zai tayar cikin su har ranar alkiyama man yasumuhum su'al azab wanda zai zai dinga dandanawa banu isra'ila azaba mafi tsanani ku duba tarihi irin da su hitila da san kadir din a baya da irin su hitila a yanzu yanda suka dandanawa banu isra'ila azaba saka kusan karar da su a bayan ƙasa sadakallahu alazim qur'ani ya bamu labari saboda shekara dubai kuma a yau ga abin iya faruwa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ya daddatsa banu isra'ila a duniya al'ummatai al'ummatai ba su da gari hatta isra'il da ake cewa ba kasar su bace yan kama guri zauna ne yan fin karfi ne amma asalin kasar ta palestinu ce qur'ani iya fadar magana kuma gashi waki iya tabbatar da ita to haka Allah ta'ala yi wa banu Isra'il ya aiko masu ɗanɗana musu azaba daga nan har kiyama ta tsaya kowane ƙarni sai Allah ya turo wani abin da zai wa bala'i ga banu Isra'il a duniya domin tuni Allah ya fishi da su sun yi wa Allah zunubi sun yi wa Allah ba daidai ba ibn al-qayyim Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa menene sanadiyar dai da ya fitar da annabi adamu da na hawa daga gidan aljanna gidan ni'ima gidan jin daɗi gidan annashuwa gidan holewa gidan ni'ima da albarka zuwa ga gidan azaba da raɗaɗi da baƙin ciki da damuwa me sanadin fitowar annabi adamu daga aljanna zunubi ne saban Allah ne wa mallazi akhraj iblis fi malakuti samawat menene koro iblis daga sammai aka kore shi aka yi fata-fata da shi ya fada cikin tsinuwa da la'antar Allah Allah ya sanya surarsa mafi muni cikin surori gaba daya Allah ya canja masa da kusanci ga Allah zuwa ga nisa ga Allah daga rahama zuwa ga tsinuwa da halaka daga kyau zuwa muni daga aljanna zuwa wuta daga imani zuwa kafirci daga bintar al'amari zuwa adawa daga rigar imani zuwa rigar kafirci da fasikanci da sabo da wulakantarwa ta ƙarshe wallahi zunubi ne ya jawa iblis ba wani abu bane Allah ya ce iblis ya abu kaza ya ce ba zai yi ba Allah ya ce iblis kar ka yi iblis yayi wannan shine ja masa wannan bala'i duk abin nan da kutuba ta lissafa da waɗansu su da ba mu lissafa ba wallahi zunubi ne jawa iblis da tsinuwa daga Allah da tabbata a wuta to kaga he zunubi iya zamewa al'umma bala'i da musiba da wulakantarwa da kora daga fadar Allah Allah ya fishi da shi mafi girman fishi babu abin da ya jawo wannan illa saba umarnin Allah da kuma kin barin abin da Allah ta'ala ya hana menene ya halakar da mutanen duniya duka ne duka lokacin annabi Nuhu alaihi salam in banda Nuhu da wanda suka imani da shi Allah ya sanya ruwa ya yi tsiri ya haye kowane dutse mai tsawo a duniya sai da ruwa ya shanye shi gaba ɗaya wa mai ja wannan sunubi ne ja wannan Allah ya halakar da duniya kaf abinda aka bari Nuhu da wanda suka imani da shi kawai amma duk duniya ta halaka ba abin da ya jawo halakar duniya a wancan lokacin face saban Allah da zunubi wa mallazi sallada rih ala kumi'at menene ya sallada iska mai muni bakar iska iska mai tafiya da bala'i ga mutanen annabi ad su ne adawa mutanen annabi huda alaihi salam Allah ya ce wannan iska tudammiru kulle shay'in bi amri rabbiha duk inda iska ta bi to abin da ta bi ta kansa ya halaka gaba daya idan gari ne ya rushe idan bishiya ce ta kone idan ruwa ne ya katse idan mutane ne sun mutu duk abin da ya shaƙi iskar sai ya bar duniya a ranar me ya ja wannan zunubi ne ya jawo musu Allah ya ce ku yi kaza suka ƙi Allah ya ce kada ku yi suka yi sai Allah ya ja musu wannan bala'i menene ya sallada ya sallada iska mai ƙarfi kan waɗannan mutane har Allah ta'ala yake cewa ka annahum a'jazu nakhlin khawiya in ka gansu gawarsu a karbayan sun mutu kai ka ce kututturen dubino ne wanda aka sare shi ya faɗi ƙasa girman bishiyar dubino sai Allah ke kwatantawa da gawawwakin adawa da Allah ta'ala ya turo iska ta halaka su gaba ɗaya sai Allah ke ce fa hal tara lahu min baqiya kai da kake jin karatu yau ka taɓa jin labari ko a waya akwai wani ba'adi da ya ragu Allah bai halakar da shi ba babu ba za ka ji wannan labarin ba zunubi ne ja musu wannan menene ya sallada akan mutanen annabi salihu samudawa aka turo musu tsawa mala'ika jibril ya zo bayan garin ya musu tsawa gaba ɗaya suka mutu wannan tsawar sai ta higa cikin ciki ta fito da zuciya waje domin bala'in ƙaran ta higa cikin cikinsu zukatansu ka yi amansu a waje domin aiki irin na Allah ba wanda zai iya shi wa matu jami'an wannan ƙara na mala'ika jibril ya halaka su gaba ɗaya me ja wannan zunubi ne saban Allah ne wa mallazi rafa'a qura lutiyya menene daga al'ummar annabi lut alaihi salam masu aikata liwati akai sama da su hatta sami'at malaika nabihi kilabihim har mala'ikun sama suka ji karan kukan karnukan garin daga su sama akai an ce mai bacci bai farka ba mai tafiya bai fadi ba moda akan randa bata fadi ba domin karfin mala'ika jibril ya cicciko tun daga ƙarƙashin ƙasan ƙasar aka yi sama da su duka sai da aka yi su dab da sama mala'ikun sama suna jin hayaniya da ƙaran wannan al'umma Allah ta'ala ya sa ko mala'ikan yi juyo su ƙasa aliha safila aka musu upside down daga saman aka kifo su ƙasa ko bayan wannan aka haɗo su da tsakonkunan wutar jahannama wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid mawdudin musawwamatan inda rabbik kowane mutum akwai tsakuwar da aka ce shi za ta faɗo wa ta halaka shi daga Allah wannan tsarin yake me ya ja musu wannan zunubi ne luwaɗi ya ja wannan bala'i aka musu azabtarwar da ba a taɓa yi wa wani ɗan adam a bayan ƙasa ba ba ɗan adam ɗin ba al'umma da Allah ya musu irin wannan halakawar face mutanen annabi ludu alaihi salam me ya ja musu wannan bala'i kuma ranar lahira Allah ya danna su a wuta gaba ɗaya wallahi sabon Allah ne ya ja musu wannan me ya jawo wa mutanen annabi shaibu alaihi salam Allah ya musu gaji mari hadiri amma na azaba hadiri ne yake yawo a saman su amma cikin hadirin azaba ne lokacin da suka taru wannan gaji mare musu inuwa amtarna alaihim naran talazza sai Allah ya sa wannan gaji mare ya saki balbalin bala'in wuta da bababamai a kansu ya kone su ya halaka su gaba daya me ya ja musu wannan sabon Allah ne zunubi ne wa mallabi agarqa fir'auna wa qauma al-bahra menene ya jawo fir'auna ya nitse a ruwa ya halaka da mutanansa summa naqala arwahum ila jahannam daga ruwan da suka halaka rayukan su jarar jahannama a kai su jikunan ruwa ya halaka su ga sunan amma rayukan an kai suna konuwa a wutar jahannama me ya ja musu wannan saban Allah ne zunubi ne wa man ladhi kasaba bi qaruna wa diyarihi al-ardh menene ya jawo qaruni kasa ta nitse da shi kasa kasa ta dare ne da shi da jama'arsa da dukiyarsa ƙasa ta haɗe su ta halaka su suke ta yin ƙasa har yanzu ba su tsaya ba a me ya ja musu wannan sabon Allah ne zunubi ne ba dan Allah wai baya san kalar fata su ba ko launin ba a'a abin da ya ja musu zunubi ne sabon Allah ne ya ja musu wannan wa man lazi ahlaka alqurun min ba'di nuh bi anwa'i alqubat wane ne me ya jawo ne bayan annabi nuh alaihi bayan annabi nuh alaihi salam al'ummatai da yawa Allah ke ba mu labari waɗannan sun zo an ce su yi kaza ba su yi ba Allah ya gama da su waɗannan sun zo an ce su bi Allah suka ƙi su bi Allah ya halaka su me ya ja wannan ne wa damarnahu tadmira Allah ya dandake su dandakewa ya ƴan uwa da wannan da wa'ansu misalan da yawa inna hazzunubil muhlikat wallahi zunubi ne ja wannan saban Allah nan da ake rena shi da ake ganin ba komai bane shine ya ja duk wannan bala'in da Qur'ani yake ba mu labarin sa saban Allah iya jawo al'umma bala'i da talauci da yunwa da jinya halin da muke ciki a yau da mafi yawancinmu suna shan wahala wallahi ba abin da ya jawo na illa zunubi ba abin da ba a yi na saban Allah yau sai dai irin abin da idan ka bi nuna maka a yau in ka ji wani abin sai ka rantse da Allah ba kasar musulunci ba ne zancen dukiya dama mutane sun riga sun rufe idan su dama babu zancen abinci ka mai halal mai haram kai dai ka samu kuɗi kawai harkar zinace zinace sun yawa harkar ta'addanci a kashe mutum akan dukiyarsa a sarewa mutum gabarsa akan dukiyarsa ya yawa har al'umma an ɗauke musu ganin mamakin abin domin yawan da yi a sarewa wani hannu a cirewa wani ido a sarewa wani kafa a bankama wani rauni akan wayar hannunka taka ce ba wannan ya wuce a cikin mutane a tsallaka gidan mutum da iyalansa a mai wulakanci a mai ta'addanci a ƙasar musulunci wanda ake sallah biyar a kullum za mu wannan Allah ya bar mu haka ne wallahi ba zan Allah ba zai bar mu ba waɗancan ɗin da Allah ya halakar da su ɗin ga dalili mu kuma zane muka fi su akufarukum khairun min ulaikum akufarukum khairun min ulaikum kafircin da kuke yafi nasu alkhairi ne gun Allah duk ɗaya ne saban Allah saban Allah ne zurubi zurubi ne kafirci kafirci ne mu dai mun shiga alfarma ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi tallahi da yanzu wani labarin ake ba wannan ba da yanzu ba mu a bayan kasa tunda in kun duba al'ummatan nan Qur'ani iya ba mu labarin laifi ɗaya suke wa Allah wa'ansu su hada biyu wa'ansu daya amma Allah yake halakar da su duka ba labarin su a bayan kasa amma yau ka dauko ba abin da ba a yi ana shan giya ana shan kwaya ana maye ana luwatsi ana ta'addanci ana cire ba ana cin rashawa kai hatta naman mutum mace yake yau naman mutum ana tsafi ana sihiri ana tone kabari ana zina da kananan yara ana zina da mahaukata a kasuwa duk akan duniya wannan al'umma kuma sai Allah ya bar mu Allah tsoron mu yake ji wallahi dan wannan ni'imar da muke cikin ta zaman lafiya akwai wa'ansu bayin Allah da Allah ya yarda da su ne kawai suna cikin mazo ne wallahi Allah ne ya yarda da su shi yasa dan wannan ni'imar zaman lafiyar da ka fita ka dawo ka kwanta kai bacci wallahi dalilan su ne wa'ansu bayin Allah boyayyu da yara kanana da basu balaga ba albarkacin su muke ci amma in dan ta mu ne ya mu ya mu wallahi tallahi da yazo na bacci ba ba zai iya gidansa ba domin yawan zulubin da ake wa Allah yawan saba masa da ake ya'yan uwa masu albarka Allah ke cewa alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarni shin mutane ba sa gani da Allah ya halaka al'ummatai da suka zo kafin su wadancin al'ummatan fa Allah ya ce makkannahum fil ardi ma lam numakkilahum laulakum Allah ya ba su dama a bayan kasa irin dama da bai ba ku ba sun fi ku arziki sun fi ku lafiya sun fi ku wayewa sun fi ku kaza da kaza amma Allah bai ba su ba duk wani civilization ka duba Qur'ani in an kera jirgin ruwa ya baka mamaki ya ɗau lodin wata shi da shekara ai ƙur'ani ya ba mu labari tuni ya ce Allah da ikonsa shi ne ke ƙaddar halittar jirgin ruwa ya zamto kal'alam kamar manya-manyan duwatsu tuni ƙur'ani ya ba mu labari wannan hanyar sadarwar da kake waya kake ganin abu ta intanet ya faɗo ka tura tuni ƙur'ani ya ba mu labari wasama'i zatil hubuki Allah iya rantsuwa da sau ma'abociya hanyoyi duk wani saƙo na message na gani na hoto na rubutu duk da sama yake yake tafiya ya je inda yake so ya je to ƙur'ani ya ba mu labari sama da shekarar dubu da wani abu duk wani ci gaba da wayewa to ƙur'ani ya riga ya ba da labari ina ce makanna kun fil ardi ma makanna hun fil ardi ma lam numakkin lakum mun ba su in dukiya ce mun ba su ga karuna an ce har yanzu single fasin dai ba a yi mai dukiyar karuna a bayan kasa ba har yau shi kadai a ce yau mutum ne shi kadai a yi dukiya irin ta karuna har yau duniya ba ta gaishe ba shekara miliyoyi aka yi shi ya wuce ba don ƙur'ani ba ba za mu ji labarinsa to ya zo wani kuɗi ne za ka saɓan Allah bayan ga wanda ya fi kacan ya riga ya tafi in mulki ne ba wanda ya kai fir'auna an ce fir'auna sai ya fito ya zauna ya yi kwana arba'in bai tashi ba kuma lafiyarsa kalau domin mulki ta lafiya da Allah ya bashi amma yau iya ina ba don ƙura'ani ba za mu ji labarinsa ina samu dawa da adawa in ƙarfi ne su je su samu dutse su rarake su yi gidansu a dutse su ɗauko dutsen aka suna yawo inda ya musu ajiye zama gidansu suna ina yanzu Allah ya halaka su so da ka zaman ka lafiya ɗan uwa da Allah ka ji tsoron Allah ka bi Allah a duk matsayin da Allah ya baka kasuwa kake sana'a kake mulki Allah ya baka a iyalanka a unguwarka a masallacinka a makarantarka ka ji tsoron Allah kai gaskiya kai amara sai Allah ya kama nutsuwa sai Allah ya kama kwanciyar hankali Allah ya ce makannahum fil ardi ma lam numakkilakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara Allah ya ce maka saki sama ta musu ruwa na albarka waja'alna al-anhara tajri min tahtihim Allah ya ce ruwa yake gudana ƙarƙashin gidajensu amma duk da haka fa ahlakanahum bi zunubihim zunubin su yasa muka halaka su muka gama da su ubangiji yake cewa fa kullun akabana bi zambi dukkan su waɗannan da kuke jin labarin su a Qur'ani kowa Allah ya kama shi ne sanadiyar zunubin sa ba dan launin fatar sa ba ba dan Allah bai san sa ba ba dan kankantar sa ko girman sa ba a'a bai zambe saboda zunubi faminhum man arsalna alaihim hasiba akwai wanda aka tura musu iska ta halakar da su wa minhum man akhadhatu sayha akwai wanda tsawa aka musu mutu wa minhum man kasabna bihi al-arda akwai wanda aka ce kasa ta dare su yi kasa su nutse wa minhum man akraqna a cikin su akwai wanda ruwa ya halaka su gaba daya sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyadhlimu ubangiji bai zalunci kowa ba walakin am walakin kanu anfusahum yadhlimun kansu da kansu ka zalunta sai Allah ya musu wannan idan ka fiye saɓan Allah Allah zai haramta ma nutsuwa da jin daɗi wallahi su matallahi in Allah ba zai halakar da mutane a yau ba kaman jiya to kai kam sai Allah ya ɗauke ma nutsuwa za ka ga wani ga dukiyar ga komai amma a firgice yake ba nutsuwa a jikinsa saɓan Allah ne zunubi ne akwai wani ga dukiyar amma talakan talak ya fi shi lafiya wala zunubi ne saboda ka zaman lafiyarka da nutsuwarka da kwanciyar hankalinka bin Allah da da'a amma zunubi ba abin da yake jawa illa bala'i Allah ya mana albarka Allah kamar katangar karfi da saba maka ya Allah Allah kana mu saban ka ya Allah Allah ka dawwamar da mu akan yi maka da'a ya Allah ka ba mu ikon tuba daga laifukan mu ya Allah ya Allah ka yafe mana zunuban mu ya Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan mu ya Allah ta'ala ka raya mu rayuwa ta addini ya Allah ta'ala ka shirya mu da zuriyar mu ya Allah ya Allah ɗauki ta'ala ka ɗora mu a tafarki madaidaici mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من كافك واتقاك واتبعك رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في ديارنا اللهم ربنا آمنا في أسواقنا اللهم ربنا آمنا في مساجدنا اللهم ربنا آمنا في طرقنا وأسواقنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن